الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الصبر ashirin da uku ga watan rabi'u nisani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da shida ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin alfara'idul jalila wallafar al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah da za mu tashi shafi na saba'in da biyar a baiti na ɗari da ɗaya a sabon fasali hawaye dai ana nan cikin wato wannan babi da yake da alaƙa da wato karatu alƙur'ani kuma wannan shine darasi na takwas ce faslun fi adabi tilawatihi وجلس جلوس المتواضعين لا قرأت لا كجبارين ثم استعذ منكسا مستقبلا مستهضرا موقرا مرتلا مهترما معتقدا أن سهلا لك الإله سامعا لمن, لمن تلا لك الإله سامعا لمن تلا وأنك المنهي والمأمور وعيده أنت به المزجور وباكيا محسنا وطاهرا على نظيف للكتاب ناظرا وقم به مصليا وساجدا في سجدة لله جل عابدا فصل في آداب تلاوته wannan fasili zai bayani a kan ladubba na karanta alkur'ani idan sun zai karanta alkur'ani to akwai ladubban da ake bukata ya siffanta da su saboda abin da zai karanta to sha'aninsa yana da girma kwarai da gaske to shi yasa ake bukata ga aranma ko kuma wanda zai yi tilawa alkur'ani to ya zamo ya siffantu da wayannan sifofin a haɗa su shi zai bayuwa zuwa ga ya samu falalar da ake bukata shi ne a baitinsa na farko sai ce wa jilis julusal mutawadi'ina idza qara'ata la kajabbarina wajilis ka zauna idan za ka yi karatun alkur'ani kaga baya daga cikin ladabi kenan ka karanta alkur'ani a tsaye ko a kwance wannan bai cikin ladabi ana buƙatar mutum ya zauna to zaman ma sai ce julusal mutawadi'ina zama irin na masu tawalu masu ƙanƙan da kai wanda in ka kalli yanayinsa ba za ka fahimci girman kai ko jiji da kai a tattare da shi ba wato zaman nasa ma ya suranta maka shi waye kamin ma ya yi magana ko ka yi mu'amala da shi to irin wannan zaman shi ake bukata sai ce iza qara'ata lokacin da zaka karanta wani abu na alqur'ani la ka jabbarina ai la julusa ka julusul jabbari ma'ana karka zauna irin zama na masu girman kai masu jiji da kai duk wani zama wanda masu girman kai suke amfani da shi to lokacin da za ka karanta alkur'ani karka yi wannan zama karka yi wannan zama sai ka yi zama irin zama na mi na tawadu yauwa kamar yadda kuka zauna haka kaga duk wanda ya ganka ba zai ce ma ai akwai wani abu na mi eh na girman kai a ciki ba ko to wannan shine amma mutum misali ya zauna kan kujera ya kafe ɗayan ƙafa ya ɗauko ɗayan ya ɗora sama to kaga zama ne na masu girman kai eh to karka yi wannan zaman lokacin da zaka karanta alkur'ani wannan shine ladabi na farko sun masta'iz sa'annan ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan shine ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim sai ka yi isti'aza inda Allah ya ce fa iza qara'ata al-qur'ana fasta'iz billah to kaga sai ka sai ya zamo ka wato zartar da wannan umarni sai ce na gaba abu na uku muna kisan ai muna kisan ra'asaka kuma ka sun koyar da kanka ƙasa har ka zo kana karatun ƙur'ani kuma kana kallon sama ko ka kalli dama ka kalli hagu ka kalli gabanka ka juya baya wannan kuskure ne sai ka soke kanka ƙasa ba ka tadda kanka sama ba kamar kana kallon rana ko taurari ko ka dubi wanda zai fitowa dama da kai da wanda zai fitowa hagu da kai to duk wannan ba daidai ba ne bai kamata a ran mana wannan ba mustaqbilan kuma kana mai fuskanta alƙibla haka ake bukata kar ka kalli yamma ko kudu ko arewa kamar da gaban ka gabas mustahadiran kuma kana mai halarta girman Allah a zuciyarka saboda kama kana magana da shi ne tunda zancensa kake karantawa to sai ka halarto cikin zuciyarka girman Allah muwaƙiran kuma kana mai cikakkiyar natsuwa ba daidai ba ne a ga aran mana karatu yana jijjiga kai kuskure ne ko yana kaɗa ƙafa haka ko yana jijjiga hannu duk wannan ba daidai ba ne a gani a zuciyarka ta zamo a natse gabanka su ma su zamo a natse da iri salim a ga saɓani yadda wasu ke yi sai kaga suna ta jijjiga kai ko a tadda kai sama a haka ko a haka a haka wannan ba daidai ba ne duk kuskure ne moratilan kuma kana mai bin shi daki bayan daki kana a tartil ya yi bayani abinda ake nufi da a tartila baya ma'ana kai ka karanta alkur'ani kira'a murattala wadda babu gaggawa a cikinta inda su wannan larubban ana buƙatar ka samu abin da ake kira da at-tadabbur afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha to wannan at-tadabbur shi ake buƙata to in kuma ba a samu waɗannan abubuwa tattare da kai ba ba yadda za a samu wannan at-tadabbur din babu ba za a taɓa samun sabu sai ce muhtariman kuma kana mai girmama ƙur'ani yawwa a ganka ka girmama shi ba kana mai wulakanta shi ba saboda haka sai ka samu wuri mai kyau ko kafet ko wata kujera sai ka ɗora a sama mu'taqidan kuma kana mai ƙudurtawa an lallai cewa al'ilahu Allah abin bauta su halalaka shi ne bai sauwake maka wannan karatun da kake yi ah wani na ce yana son yayi ba zai iya ba me yasa saboda Allah bai sauwake masa ba to kai Allah ya hore ma watakila ba ka haddace to kaga ai wannan falala ce ga Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ya zaɓe ka ne wai wannan don karkaji cewa wai iyawanka ne ai ni gwani ne kaza da sauransu a'a ka ji cewa duk wannan abin korewa ne na ubangiji ba aikinka ba ne sannan sami'an ka kudurta cewa shi Allah yana mai saurare liman tala ga duk wanda ya karanta alkur'ani Allah fa yana saurare to ka koga duk abin da za a ce Allah zai saurare wannan abu kaga ba karamin abu ba ne ashe yana bukata a kyautata shi sannan ladabi na gaba wa annakal manhiyu kuma ka kudurta cewa kai ne an ka hana duk wata aya cikin alkurani da ka kawo gare ta wadda za ta ce kar ai kaza kar ai kaza haramun ne ai kaza to ka kudurta da kai aiki wala ta akulun riba kaka ce ai da sahabbai ake a da kai ake wala ta karabu zina ka ce a ai da sahabbai ake ni ba da ni ake ba ka ji cewa kai ake hanawa zina kai ake hanawa cin riba an fahimci wannan to duk wani hani da ka kawo gare shi sai ka kudurta fa kai din ne fa Allah yake hanawa ba wani ba wal ma'amuru haka ka ji cewa kuma kai ne ake umurta idan an zo ga umarni a ƙimis salata eh ce da manzo Allah yake eh an gani ce ai kai kai ba da kai ake ba ai manzo Allah aka saukar ba a ya yi wallazi na amadu taqullaha sai ka ce ai da su abubakar ake da su umar kuma zamanin su ya wuce aka ji cewa da kai ake wannan umarnin da Allah ke cewa a yi kaza a yi kaza kutuba alaikum musiyam gaji da kai aiki ko wani abu da kake ja ana kawowa na sababin nuzul wannan aya dalilin saukar ta kaza ai da a ƙara fito maka da ma'anar qur'ani ba wai ana nufin hukuncin ya takaita iya su kai banda kai ba sai ce wa iduhu haka in an kawo ga narko bayanin jahannama da azaba eh yawwa innal munafiqina fi darkil asfali ka ce da su dan ubayu aiki eh ai ba da kai ake ba eh fi darkil asfali ai kai kai baka cikin su an gani ko iddat lil kafiri da sai ka ce ai da su abu jahal aiki a duk wannan wa'idi ka dauka to kai ma ka shiga ciki shine anta bihil mazjuru kai ne ake tsawatarwa da wannan abu ba waninka ba wa bakiyan kuma ka zama mai kuka na tsoron Allah ba kuka na kakale ba a kuka na tsoron Allah ka kawo ga ayar azaba sai hankalinka ya tashi ka yi kuka to wannan shi ake bukata wajen karanta alkur'ani saboda ya tabbata annabi ya yi gani yau kamar lokacin da ya umarci abdullahi dan mas'ud ya karanta mai wani abu daga cikin suratun nisa to da ƙarshe ce sai ya ga hawaye na zuba daga manzon Allah to shi akukan da ake nufi ba na hargowa ba shi ake nufi eh to amma abin da wasu limamai ke yi in suna ba da sallah suna kuka wannan bai da asali zo suna ta kuka da sunan abin nan wannan ai ba daidai ba ne an gani sai dai ka yi can cikin zuciyarka in kuma ta kama kai sai ka yi na hawaye amma ka mai da ɗabi'a kullum za ka ba da sallah sai ka yi kuka to kaga wannan ai wani abu ya shiga ciki wani abu ya shiga ciki muhassinan kuma kana mai kyautata sauti ka kyautata sauti lokacin da kake karanta alkur'ani da annabi ya ce mallam ya taganna bil qur'ani falaysa minna wanda bai kyautata karatun alkur'ani ba to bai tare da ya yi shi yadda aka saukar da shi yadda aka saukar da shi wa ƙwahiran kuma ya kasance a kan tsarki shi ne alwala aran in zai karanta ƙur'ani to ya yi ƙoƙari ya yi alwala matuƙar yana da iko to ya yi ƙoƙari ya yi alwala ala nazifin kuma ya karanta alƙur'anin nan bisa ga abu mai tsafta yauwa in shimfiɗa ce to ya tabbatar da shimfiɗan nan tana da tsafta an wanke ta in kafet ne haka in kujera ne haka kare karanta alƙur'ani wurin da yake da kazanta wannan ba daidai ba ne sannan nazira yana mai kallo kitabi ga alƙur'ani shi an kafa da su sama da mutum ya karanta da kai ana son kana duba bakin kana karantawa saboda kusan lada ta fi yawa ga ladar tilawan ga ladar kallon da kake wa bakin ƙur'anin shi ma yana da lada in an samu a tadabbur shi ma ga lada to amma in ka karanta saboda kawai ka haddace baka duba alƙur'ani ba to baka da ladar dubawan an fahimta haka aka fi da su eh amma in mutum koyon har da yake ba komai eh da ana magana karanta alkur'ani don ka samu lada wa qum bihi musalliyan wa qum ka tsayu cikin dare bihi da alkur'anin nan musalliyan kana mai sallolin nafilfili eh kuskure ne a cewa kana arama baka kiyamun laili ba daidai ba ne sai gari ya waye kai ta damun mutane da muraja kana takura ma mutane ai magana sai ka ce mutane ba su son maganar Allah a gani madadin ka tashi cikin dare kai ta na filfilu samu awa biyu awa uku misali sai ka yi ga magabata wasu cikin dare sai su sauke alkur'ani su yi khatama wasajidan kuma kana mai yin sujudu tilawa fi sajadatin in ka kawo ga wurin da ake sujuda nan wurare da ake yin sujuda da in ka kawo ka yi sujuda lillahi ga Allah jalla ya girmama abida kuma kana mai bauta masa da wannan sujuda din ka ji cewa Allah kawwa ita. To wannan su ne ladubba kaɗan daga ciki da ya kawo a da ake bukata. Saura mutu ya sama litikanu fi ulumil Qur'an ya kawo da dama. Yawwa. To sai fasulun fi adabi khatimihi. واختمه في الأسبوع فهو أكمل للشهر ما وراءه تساهل يكره في أقل من ثلاث وقيل لا في أشهر الأبحاث بأول الليل أو النهار وكم به والختم من أخباره وادع برحمة ونيل السول وكم دعاء بعد للرسول للنفس والأهل ومن قد آمنوا وقل لهم إذا دعوت أمنوا وكم دعاء جاء في النسيان فاعله لم ينس في القرآن الشيخ عبد الله يتي فصل أي هذا فصل في آداب ختمه game da ladubban hatama alƙur'ani sauke alƙur'ani tun da can an gaya ma ladubba to sai ka bi su tun daga farko alƙur'ani har ka ga cewa ka kai ƙarshe to ita karan kanta hatama ɗin tana da adabu ba yadda aka ga dama ake yin ta ba to shine yace waqtimhu wato ka sauke alqur'ani fil usbu'i a cikin sati daya wa huwa akmalu wannan shi yafi zama akmalu shi yafi kamala duk sati ka sauke alqur'ani tun daga fatiha zuwa minal jannati wan nas shine abin da aka zaba eh in kuma matsaloli sun yi ma yawa mala ya ce lishahari eh to daga sati dai zuwa wata eh ko sati daya ko sati biyu ko sati uku ko wata daya eh amma wata din shi ne gaya ma wara'ahu amma kaga sauki ƙur'ani sama ga wata ɗaya tasahul wannan sakaci ne a ce musulmi wai ba zai iya sauke alkur'ani a wata ɗaya ba ta wannan akwai sakaci tare da shi bai damu da Allah ba hmm? koko ya damu da Allah ba zai a ce wai a tsawon wata ya ƙare wai bai sauke alkur'ani ba to shi yasa mala yace tasahul wannan gaskiya saka ce ba sifa ce ta muminan kirki ba kuma ba sifa ce ta bayan Allah ba ba haka magabata suke ba magabata ba sa yin haka wasu za ka ga cikin kwana biyu wasu kwana ɗaya wasu kwana uku sun sauke alkur'ani wasu a dare ɗaya to amma kai ka zauna tsawon wata haba saboda watan shine ake ganin komi lalacin ka kwana talatin to kullum kana iya sauke hizifi biyu to in abin ya wuce haka a ce gayi ne baka iya sauke hizo biyu to wannan sakaci ne yana ga wanda shi bai mayi ba ana samun yanzu alaramma in ka cire in ka cire saukarsa da ya ta alkur'ani ta farko bai taba sauke alkur'ani ba a rayuwarsa ko kuma musulmi ne kuma ya aramma ne in ka cire sauka ta farko wurin malami ta koyon ƙur'ani bai taba sauke alkur'ani don neman lada ba waɗannan ba a lissafa su cikin ma'abuta ƙur'ani don in za a bi ta tasu to ƙur'anin ma manta za a yi ne shi yasa ko matsaloli sun kai ma yawa ne ka yi ta karanta alƙur'ani ka riƙe istighfari za ka ga biyan bukata kuma in kana yawan karanta ƙur'ani sihiri bai kama ka mai ta ba ta kama ka cutar hasada ba za ta same ka ba ko an ma hasadan ba zai same ka ba hagani yukurahu an karhanta sauke ƙur'ani fi aƙalla min salasin ƙasa ga kwana uku kinana ya saukewa ga kwana uku ɗin amma ƙasa ga kwana uku to shine aka aka ce maka ruhi ne saboda ana ganin gaggawar ta yi yawa ba wasu malamai sun ce a wannan yana da alaƙa ga wanda shi ba a hore masa ƙur'anin ba eh ba a hore masa ƙur'anin ba ta fuskar ƙur'anin bai yi laushi a harshensa ba sannan kuma ba a hore masa wajen fahimtarsa ba to amma in ba haka ba an samu daga cikin magabata wasu a yini ɗaya su sauke alƙur'ani wasu dare ɗaya to wannan suka ce yana da alaƙa ne da yanayin mai karatun in ya zan karatun nasa gaggawa ba za ta ba shi dama ya yi a tadabbur lura da ma'anonin ƙur'ani to wannan shi ne aka karhanta amma in za ta taimake shi ya yi tadabburi ba matsala ko so ɗaya ke iyawa zai iya yi wannan abin nema ne shi yasa ya ce wakilala wasu ba suka cewa ba ma makaruhi ba ne fi ashharil abhasi a cikin mafi shaharar bincike da aka yi saboda an samu tun daga sahabbai tabi'ai sun sauke qur'ani ƙasa ga kwana uku din to bi awwalil layli wannan yana da alaka da waqtimhu sai ka dauko waqtimhu na farko ai waqtimhu ka sauke alqur'ani bi awwalil layli in san samu ne a farkon dare awin nahari ko farkon yini da safe kenan waɗanga lokuta biyu in har za ka yi karatu na ƙarshe na saukewan to wannan lokutan guda biyu ake son ka zaɓi ɗaya ko farkon dare ko kuma ƙarshen abin nan farkon yini farkon yini shine wa kan bihi domin ya zo da yawa min akhbari an samu maganganu asaru da hadisai suna bayani akan falalarsa na sauki ƙur'ani a farkon dare ko farkon yini wal khatami haka shi ma saukewan falala ya zo an samu wasu hadisai da asaru suna bayani akan falalar mutum ya yi khataman ƙur'ani to duka an samu to kusan dai abin da aka fi tabbatarwa shine zuwa ga sahabbai ɗin amma mafi yawa maganganun da ake jingina ga annabi sallallahu alaihi sallama malamai sun yi maganganu a kansu amma an samu daga cikin ayyukan magabata a salaf suna bayani akan falalar sauke alkur'ani a musamman a farkon dare ko a farkon yini amma cewa daga annabi kusan duk abin da malamai ke kawowa shi a shaushawi ya kawo maganganu da yawa a malamai ba su inganta su ba wada'u bi rahmatin to idan ka zo khatama din nan bayan ka yi khatama ƙur'ani to sai ka roƙi rahamar Allah wa nailis suli haka kuma ka roƙi samun biyan bukata asul shine alhaja duk abin da bukata ka to ka faɗe ta Allah zai biya ma ita bayan ka soki ƙur'ani to sai na farko ka roƙi rahamar Allah na biyu kuma sai ka gaya wa Allah bukatocinka to ya za a ce misali ko da duk sati kana yin wannan ko duk ƙarshen wata ya za a yi ka shiga cikin matsala ai ba zai yi ba ba wani abu kuma da zai gagare ka duk abin da ka tunkara sai ka ga bayansa wa kam du'a'in an samu addu'a da dama ba'adu da an ka ga annabi yana yi bayan katama ƙur'ani lin rasuli wadda aka roito ga annabi sallallahu alaihi wasallama an roito addu'o'i da dama irin su Allahumma arhamni bil qur'an wa ja'alhu li imaman wa hudan wa rahama da makamantan su to an ce an an roito annabi yana yin haka duk da dai duka akwai maganganu kan waɗannan hadisai ɗin almuhimmu dai kawai dai ka ka gaya wa Allah buƙatarka babu buƙatar ma sai an keɓance maka wata addu'a kai ka san abin da ka damunka kai ka san abin da ka yi buƙata zuwa ga Allah to ka gaya wa Allah shine lin nafsi kuma addu'an nan ta ƙunshi rai eh ka roƙi Allah ya baka kariya ya baka kariya ga rayuwarka ya sa wa rayuwarka albarka haka su waɗance addu'o'i sun ƙunshi wannan wal ahali da kuma iyalanka su ma ka yi musu addu'a kai wa man ƙade amanu da duk wani wanda ya imani ka shigo da shi ya ci albarka addu'ar taka wa kullahum kuma ka ce ma iyalanka iza da auta lokacin da za ka yi addu'a aminu ku dinga cewa amin haka aka roito anas ibn malik yana yi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai khatama ta ƙarshe juz'in da zai karanta na ƙarshe to zai tara iyalinsa da matansa in yayi khataman sai ya yi addu'a sai ce musu to ku dinga cewa amin yana addu'a yana addu'a suna cewa amin yana addu'a suna cewa amin an gani ba wai haɗuwa ya kai shi da su su sauke ƙuranin ba ba wanda ake bukata ba shi shi ke sauke ƙuranin su kawai amfaninsu su yi musharaga da shi wajen addu'a amma wani lalaci ne da sai kun yi gayya a ba wannan hizo kaza wannan hizo kaza eh ai ba wannan ake bukata ba wannan ba a kira da sauke qur'ani ba khatama bane to in khataman ne waye kaga babu wanda kowa ya karanta wani bangare ne to wannan ba sauke qur'ani bane su zaka ga sun tara alamomi a sauke musu qur'ani a ba wanga hizo goma wanga hizo goma wanga hizo wannan ba sauke ƙur'ani ba ba a kira ne sauke ƙur'ani wannan sunansa dai kowa ya karanta iya abin da ya karanta kuma bai daga cikin aikin magabata su magabata mutum yakan sauke alƙur'ani ne a karan kansa kuma zai yi ne ta'abbudan lilla ba wai ya je ya yi a bashi kuɗi ba ba ga sahabbai da tabi'ai suna yin haka ba kai sai ka je ka yi in baka iya ba ka je malami ya koya ba ka iya sai ka dinga zama a gidanka kana karanta ba shi kenan ba ta ma saboda lalaci kai kana musulmi wai ba ka da matsayin da za ka karanta ƙur'ani sai ka ɗauko wani haya ka ba shi kuɗi kuma shi ya sauke ƙur'ani a gidanka kai ka ce shi kaɗai ƙur'ani ya shafa banda kai haka wannan duk nisanta ne daga abin da yake da shirya. Wa kam du'a'in kuma zai yawa an karuwaito addu'o'i, ja'a da ya zofin nisiyani a kan maganin manci ƙur'ani, cewa in kana wai waɗannan addu'o'in ƙur'ani ba za ka manci ba. Kuma aka jingina su zuwa ga annabi sallallahu Alaihi Wasallam, amma malamai sun ce don ruwayoyin ba su tabbata ba, ba su inganta daga annabi ba. eh to su su jalaluddini su yi ɗiri sun kakkawo su shi yasa shi ko malam da ya zo sai bi asali amma dai basu tabbata ba ba wata addu'a da za ka karanta don kakkamanta alkur'ani babu ta fa'iluhu wai mai yin wannan addu'a lamyansa fil ƙur'ani ba zai taɓa manta ƙur'ani ba haka ruwayoyin suke nuna ba amma dai wannan ba bai tabbata ba ka dai iya ƙoƙarinka ko ba laifi ka roƙi Allah ɗin bayan ka haddace ka roƙi Allah ya tsare ma abin da ka auna amma a ayyana wata addu'a a ce wai in kana yanta shi kenan ba za ka wance ƙur'ani ba to wannan bai tabbata daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam nan za mu tsaya insha Allah darasi na gaba sai mu tashi khatimatun jama'a tana buƙatar yawa tana buƙatar bayani da darasi na musamman to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh